إن الحمد لله جاهدا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنا جيت أجارة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا عنقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda yayi daidai ga bakwai ga watan Rabiul Akhir hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda kuma insha Allah ta'ala yayi daidai da 22 ga watan goma miladiya shekara 2023 in ya idanta wanda kuma insha Allah ta'ala wannan shine darasinmu na shidda a cikin wannan littafi na babban malami Allamatul Nahrin Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayhi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wanda idan uwa ba su manta ba satin da ya wuce mun karanta hadisi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake magana kan sallan liman daga zamne wanda insha Allah ta'ala za mu sake karanta wannan wurin sai mu ci gaba inda malam yake ce mana salatul marid jalisan sallan mara lahiya a zamne ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dasar da ni da ku baki daya akan mahikiciyar shari'a ita ce shari'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda duk wanda kaga ya ci gaba a rayuwa kuma ya samu rabauta duniya da lahira to ya dauki shari'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ce hanyar shi wanda zai bi a rayuwa wanda akwai wani mai film wanda ake cin wajen club ko na san da yawa daga cikin mu sun san shi wanda ana mai tambayoyi ya ne aka yi kasuwa amma kana halba kafar ka yadda kake so kana halba hannun ka yadda kake so lahiya lau sai yace ai akwai wani mutum mai wayo irin tsarin rayuwar shi nake bi irin cin abincin shi nake bi irin kwanan shi nake aka ce wani wannan mutum ya ce wannan balaraban ce tsarin rayuwar shi akwai ko wa ce wannan balaraban wanda zaka ga dan makkan nan shi bai yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane yace amma dai rayuwar shi akwai abun koyi akwai tsari a duniya yake cewa shi hatta kwana irin na annabi yake cin abinci irin na shi yake sahiya irin ta shi yake arne wanda ba musulmi ba to ashe kun ga mu musulmi mu ne ya kamata a ce mun dauki wannan abin ya zama mana shine mazhaban mu guda ɗaya tak shine abin koyin matakar muna son mu zauna lafiya yace rayuwar shi akwai tsari bai yarda annabi bane ba bai ma san annabi bane yace amma dai ya ga rayuwar mutanen na akwai tsari kai mu kuma yanzu kana karanto mu mutane hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa amma dai malam ba ka ganin zamanin da muke ciki Allah ya mu zamanin da zai hana abi sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi mutane suna zagin zamani amma zamani bai da alhaki ko kadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la la tasubbu dahar ko kan wanda ya kuskure ya zagi zamani fa inna Allah huwa dahar da Allah shine zamani duk abin da kaga mutane suna yi na kin bin gaskiya duk abin da kaga mutane suna yi na shegantaku da kaza da kaza wallahi su ne suka zaban maka amma ba Allah bane ya dora mu Allah ne yake cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai taba canza wa mutane ba ba zai yi wa magana kaza Allah ya maida ma kaza matukar ba kai bane ka zaɓi wani mun fahimta ya uwa sai Allah ya ce amma wa ni ga wata hanya wadda na tsara ita ce nike son ku bi matakar kuna son ku samu rabota Allah wace hanya ce sai Allah ya ce to wa man shaqiqir rasula duk wanda ya kibin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake kuma wa yattabi ghairi sabilil mu'minin yabi wata hanya wadda ba ita bace sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka bi sai Allah sai Allah ya ce to wanda ji mata walla za mu karkatar da shi za mu juya shi saman kan abin da ya zaba Allah ya ce wa nuslihi jahannama kuma mu sa wutar jahannama ta zama ita ce makoma wannan mutum ashe kun ga duk wanda kuka ga ya zaɓi bata to shi ya zaba asali ba wai Allah bane ya tsora shi kan wannan fata muna fahimta shi ka sai kaji Allah subhanahu wataala yake tsawai afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wai baka ga wanda ya rike san zuciyar shi a matsayin abun bauta ba to haka nan ne wallahi azim rayuwar da muke yanzu mun dauki san zuciyar mu shine abun bauta kana kallon yanzu menene zan yi wai ban saba wa mutane ba menene zan ka a zage ni kai wane kai da ba a zagin ka ku diba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo wurin nufal yake mishi bayani ya mai bayanin abubuwan da yake gani ko da ya ga me sai yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce ina da ƙarfi lokacin da za a korarka daga nan garin ina ma a ce ina da ƙarfi lokacin da za a yaƙa ka in taimake ka annabi ya shi tsoron shi da kuka yanzu nan ganin za a kora ta yace ai ba wanda zai zauwa da irin wannan abin da ka zo da shi face ai yake ka sai ka jinne wa'azin da zai tsayawa ya ata mukan shi lokaci wai shi so yake sai ya gamsar da mutane wallahi yana yin wahalar banza ne na ranci da Allah ba za ta ba za ka taba gamsar da mutane ba dan lokacin da ka ba sassauta ma wa'ancan kana in ci ba komai bane wa'ancan kuma suna cewa ba haka ya kamata ba haka aka ba annabi Muhammad sallam wai inda gaskiya ne kace wata ya tsage ina wata yake da alaka da shari'a inda gaskiya ne kace Allah ya zo mu ganshi inda gaskiya ne a san koma da Qur'anin lokaci guda a barba ka shi aya aya Allah yake cewa in ka zo muku da dukkan ayoyin mu ba za su imani ba kenan annabi Muhammad sallam kaka bata makan ka lokaci kan cewa ke kowa ya bi ka Allah ya ce kai innaka antu abdi wa la tahdi kai wa'azi ne naka ba shirwa ba walakin Allah ya hadi man yasha Allah ne kadai yake da iko ya shirar da wanda ya ga dama shi yasa kai da Allah subhanahu wata'ala ya taimake ka da fahimtar sunna wallahi kullun ka gode ma Allah ka roki Allah ya baka iko ka rike hakkan shan rayuwarka wallahi ba karamin alkhairi bane ba wallahi shi yasa sai na Umar yake cewa la ya'rifu sunna man la ya'rifu al-jahiliya yace duk wanda kaga yana wulakantar da sunna to bai san muni jahiliya ba wata rana Umar aka so musulunci yace ni Umar ina nan yace kai ku saurara mu da mutane ne kaskantattu wanda ba kowa ba musulunci yazo ya daga mu to darajar mu ita ce darajar wannan musulunci muna fahimta uwa to a matsayinka na musulmi ka dauka cewa duk abin da yazo muka alqur'ani da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yayi daidai da ra'anka ko bai daidai ba wannan shine daidai saboda ni wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ku ba ku sani ba muna fahimta uwa to gaskiya ina tsada jinjina ma musamman wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu baiwa da fahimtar sunna kuma suna riko da wannan sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a waye gari karshen zamani musulmin da ya riko da sunna ta kamar ya garwa shi mutane mu ba mu zo wannan zamanin ba amma yana nan tafi matakar kayi riko da sunna kamar ka riki garwa shi wuta za ka ga mutane suna kyamarka mutane suna gudunka yanzu a ce duk mutanen duniya sun ɗace ku ka ɗace kan gaskiya sai ka ce eh lokacin da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam a duniya su nawa ne suka fahimci gaskiya a ina ne ma ka ɗace da kai musulunci a garin da suka su nawa ne suka yi imani ai shine da wasu suka zo suna ɓata ma kansu lokaci sai Allah subhanahu wa ta'ala ke kai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma annabi umarni ake bashi mun fahimta dole malamai sai sun yi tosi wa'azi sun ce kaza akwai kyau kaza babu kyau kaza shirka ne kaza kahunci ne kaza bid'a ne shine wa'aza annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ku yi koda za a kashe ku duk ku kare sanan wurin wallahi shine alheri da ku yi shiru banna tana yaduwa dan ka ake kuna da tsanani ka addini Allah yake cewa annan Muhammad sallallahu alaihi ku ji tsoron fitina da in ta taho wallahi ba ta bari wanda suka jawo ta kai za ta ci kowa sai ta ci kowa sai an Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a aka gaya muku wa inna aw iyyakum mu ko ku ala hudan aw fi dalalin mubin dayan mu ke kan shirya dayan mu ke kan fata ba yadda za a yi a ce wa inna zagin sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wancan na cewa yarda Allah ta tabbata gare su a ce sabanin fahimta ne ƙarya ce yana yiwa haka nan mutum ya rika zagin babanka sai ya ce wani baka gane me nake nihi bane ba gabanka ba a ce babanka kinan na albarka ne yayi kaza yayi kaza sai ka zo wurin ke ce a'a wani baka gane me nake nihi ba baban nan naka ya tantance a zage shi ne baban nan naka kaza ne kaza ne kun akwai yadda za a ku gane mai juna baya da za'i wancan yana ce ma Abubakar kinanne yana ce ma Aisha kinanna kuma kai da shi sai a ce sabanin fahimta ne kai ka ce Allah ya da su ya ce Allah shi ne zufa a ce fahimta duk guda ce a san samu sabani wancan ya kirkiro wasu mutane ya ce mutanen nan sun bahi Allah ya kirkiro wasu mutane ya ce kai su Allah ma umarni suke baki kuma a ce kai da shi sabanin fahimta ne bai yiwa wallahi wa inna an iyyakum sai dai ni ko ku wani na kan kasa wani na kan shirya ba yadda za a ce mu duka mu kan shirya muke tsabalin fahimta ne muna fahimta ne uwa to kawai mu so mu ga mai jinan mu gaskiya ko da babanka ne ba kan gaskiya zai yake kaga babana ba kan gaskiya zai yake kawai ita gaskiya ita ce gaskiya ba babanka bane shi ne gaskiya kuma ba wai yawan mutane bane ke nuna gaskiya abu ba karancin mutane bane ke nuna gaskiya abu ha ita gaskiya ana gane da ita gaskiya ce kuma ka lura har abada gaskiya ita ke sama ƙarya ita ke kasa duk yadda kaga ƙaryan nan tana tashi tana kaza tana kaza tana kaza shi yasa kan wani ya zo ya ma barazana ya ce yanzu duk mutanen da ke kaza duk mutanen da ke kaza ka ce kan fata su ka ce ko shakka ba ai dai annabi bai karantar da wannan ba ko wallahi kan fata su ce kuma ni ban shakka gaban kowa in ce me kaza kan fata yake saboda annabi ya ce kan fata yake shi kenan kawai amma ya tsaya ta fata ma lokaci to amma kana ganin kaza ina ganin ni magana annabi za ka yi matawili annabi ya ce kaza fata ne to wallahi kaza fata ne kuma ko da baba na ke yin kaza na iya ta fata ne muna fahimta uwa da Allah yanzu in baban ka ya saka mu sunanta saka in wani ya saka mu sunanta to haka nan ne dole eh kadai ba mu shiga cikin karatu ba mu shiga cikin karatu wanda wani abu ne mai kama wanda ya kai mutane dole malamai su so su ga mu mutane gaskiya ba magana ta ce da mu da wa'ancin sabanin fahimta ne suwa na ma asali ba wallahi ƙarya ce kuma mulahikin nan sai ya zo ya ci ka kai da ke irin wannan maganganu wallahi dan wata rana abun zai zo ya shake ka kuma ba ita ta warware maganar da kai ba dole kai bayani ka ce wallahi ka zan nan bata ne kawai iyaka menene za a yi ma wani abu ne za a yi ma wanda ba a al'ummar da suka gabace ka ba na mawaƙin shafkalan fazan yake cewa a ya shekana in haram muka fa innaha la sunnati atba'an nabiy wa man tala yace malam suna zagin ka malam suna cin mutuncin ka suna yaƙaka yace malam ne na wannan ai an yaki wanda suka gabace ka ba a yaki annan Muhammad sallallahu ba ba a kace mutane ba ba a kace kaza ba a kace kaza yace kai hatta annabawa kai annabi ai Allah ce islamu wannan ita ce sunnar da'awa dole Allah ya kan mala albani yace kashi malami na wa'azi in dai ba gwamnatin musulunci bace ba a ce gwamnati tana ba ku jira hajji na umara duk wani abu yace wallahi ƙarya ce to annabi ya yi gaskiya an kore shi kai a ce kuma ka yi gaskiya na azam na lahiya da kai duk iya bayanin ka ka kai naci ba ka kai naci ba kuma mutanen nan ka san ba yadda za a yi ka fahimtar da su kawai in mutum ya ɗauki son zuciyar shi shine abin bautar shi kawai baka isa ka raba shi da wannan ba kai yanzu an yi addini da zage-zage mutum ya zo ya rinka faɗin abubakar yana zagin shi ce addini yake a mutum ya rinka kalmomi na shirka ga annan Muhammad sallam ko ga wasu mutane kuma shi ma ya ce ma addini yake yi a to 'yan uwa ina ji kowa ya san dani ina na ba gaba kowa ya san menene muke magana kai ina roƙo Allah subhanahu wata'ala ya gwada mana gaskiya baki ɗaya kuma ya ba mu ikon binta annan Muhammad sallallahu alaihi yake cewa ba za a gushe ba a kowane zamani za a samu mutane wanda suke riko da sunna ta ko mun tsanani ko mun dadi annan Muhammad sallallahu alaihi yake bai tuka musu dan wani ya rabu da su zagi da tsangwama da kisa bai hana su su zo su yi bayanin gaskiya a kowane zamani mun fahimta wallahi ko a kowane zamani akwai irin wannan mutane wanda kawai su damuwarsu ki hito su yi ma mutane bayanin gaskiya lokacin da aka kashe malam jafar Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da rahama da alkhairan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi ga irin bayin na Allah ya ba malam jafar mana albani yace har suka sa malam jafar cikin kabari shiri na zuba ta malam yace amma wallahi ka san jari har wurin mutuwa ce sai yayi jarunta malam Jafar sai ku take dan Allah ka aita shi hankali dan Allah ka aita shi hankali yace muna sa malam Jafar a cikin kabari darbar wani malami ne Allah ya shi da rahama shine shugaba na jami'atul islamiyya ta Madina yake ce ma malam Albani ka ku ja baya ku ci gaba sai kun bayyana ma mutane gaskiya da Allah kuma nan Jafar wani irin zagi ne ba musu ba a wani irin cin mutunci ne ba a masu malam Jafar ba yanzu alkhairin su bai bayyana ba ya bayyana amma a zamanin su ku ga irin cin mutunci da zagi da ake yi musu ba a amma kun ga yanzu gaskiya ta bayyana hatta masu masu zagi malam Jafar suna cewa wani ne suna cewa mai karatu ne suna kaza suna kaza to haka ne mala albani yace su wallahi fatan su duk su kare ta wannan hanye ba wai magana ja baya ba su fatan su kuma a kashe su irin yadda aka kashe malam jafa kuma Allah ya amsa adda su an kashe su sanan wurin to ni kake tsammani mutuwa dai ka san ko saman gadan ma saka ne sai ka mutu dan ka mutu ta hanyar Allah ba a ce an kashe ka ta hanyar addini akwai dadi sama ga ashe tsantsiyar ta buge ka yanzu duk inda ake tarihin musulunci a yankunan mu musamman ana magana suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an kawo an san mutane babu yadda aka iya amma a zamanin su an ce sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza malam Jafar yace za mu ko mu gaya muku gaskiya ne ko da za ku karar da mu baki daya yace ku san mu wannan hanyar da muka dauka da mutuwa da rayuwa yace duk guda ne yace kai hasali sun yi san ma mu mutu haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ce masa ba annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce musu irin abinda kuke ji wa'ancan Yahudawa suna ji sai dai ku kuna faɗayin wani abu wurin Allah wanda su ba su ba su wannan faɗayi Allah yace in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna ko wa tarjuna min Allah ma la yarjun yadda in an halbe ka da kibiya da maki kake jin ciwo haka wancan Allah in an halbe shi yana jin ciwo yadda in an zagi babanka kake jin ciwo haka malamin da ke wa'azi an zagi baban shi bai jin daɗi sai dai ni wa tarjuna min Allah ma la yarjun yana kwaɗayin wani abu ne ku sahabbai kuna kwaɗayin wani abu ne wurin Allah wanda wa'ancan ba su kwaɗayin shi mun fahimta kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa mutanen ku da aka kashe suna wuta mu ko mutanen mu suna aljanna mun fahimta kuwa ko Allah subhanahu wataala in shirye mu baki daya eh duk wata hanya wadda ba ta annaba wallahi bata ce ko mun zakin ta kuma ko mun dadin ta kuma ko da suwa ne ne ke binta wallahi ko Abubakar zai dawo duniya yayi abin da annabi bai karanta da shi ba wallahi Abubakar kan bata yake balle wani mutum can da ba yanzu a ce wallahi bata yake yi kai ba wai ba abubakar ba annan muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce mishi walaqad awhayna ilayka kai annabi ni wahayi ni ma wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika ni wahayi ga annaba wanda suka gabace ka la in asharakta in dai kai shirka kai annabi la yahbatanna amaluka Allah zai lalata ayyukanka ka kabrin su wa la takunanna min al-khasirin ka zamo cikin asararu to in Allah zai kuma annaba haka waye za daga maka wanda ya zo da addinin baki daya a wallahi in kai addini ka tashi kai kawai kuma in gaya ma duk wani abu da za ka yi kwane-kwane da za ka yi da kaza da kaza da za ka bai hana ka mutuwa in ka je can ka ƙi bin gaskiya saboda suwa ne da suwa ne ka yi ma Allah bayani mu ci gaba cikin karatu sai malam yake cewa za mu tashi hadisin da malam yake cewa wa sallaha kadhalika maratal ukra qabla hadhihi an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi sallah a zamne kahin kahin sallar da yayi na rikin lahiya na ciwo na ajali yace istaka lokacin da ciwo ya tsanani wa sallan nasu wara'ahu qiyaman sai mutane suka yi sallah bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tsaye fa akara ilaihim anjilus sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya musu ishara cewa ni zamna fa lam sarafa da aka yi da sallah ala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce musu in kisum alifan li taf'alu ila farisa wa ruma kun yi gab da ku haɗa cikin aikin da mutanen farisa da rum suke yi wanda a lokacin wasu kiristoci ne wasu kuma suna bautar wuta ma sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqumuna ala mulukihim suna tashi akan shugabanninsu wa hum qu'ud su kuma alhali shugabannin suna da zamne sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce fala taf'alu dan haka ku al'ummata kar ku kuskura ku yi wannan dan haka ku al'ummata kar ku kuskura ku ƙara aikata irin wannan inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi kai an ka liman ne dan a yi koyi da shi fa idza raka'a liman yayi ruku'i farka'u sai kuma ku yi ruku'i wa idza rafa'a liman ya tago daga ruku'i farfa'u sai kuma ku dago wa idza salla jalisan liman yayi salla daga zamne fasallu julusa sai kuma ku yi sallah daga zame sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kara da ajma'un baki dayan ku ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi sallah daga zame kadai ya wadatar sai yake baki dayan ku bi ta'kidi ko to kun ga na ɗaya daga cikin darussan da zamu dauka a gurguje shine tsayuwa kan wani dan girmamawa ba daidai bane kamar yanzu ka samu sarki kan kujera sai a ce ga wasu sune dogale suna tsaye kan wannan ba musulunci bane ba sai dai sarkin arna ko sarkin gargajiya ba sarkin musulunci ba sarkin musulunci ba za a taba samu wannan tattara da shi ba in dai yana sarauta ta musulunci amma in sarauta gargajiya ke canya zai yi ma Allah bayani sarauta shi ta gargajiya kun ga wannan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi musulmi ishara ko yayi musu ishara cewa su zamna malumai suka ce a cikin wannan hadisi akwai darasi na cewa ishara ya halitta cikin sallah ya halitta cikin sallah kama mutum nuni ya yi kaza ko ya bar kaza saboda gashi annabi Muhammad sallam yayi muna fahimta an uwa suka ce bayan shi kuma ya halitta aiki cikin sallah kamar wani irin aiki motsi kullu annabi ishara da yayi ne aiki ne motsi ne muna fahimta motsi yayi annabi Muhammad sallallahu sannan kuma yana abin da zamu sake dauka shine haramcin wani ya duka kasa ya gaida wani ko da mata ce za ta durkusawa ta gaida mijinta wannan ba daidai bane ba wanda mu yi bayani satin da ya wuce abin da ke daidai shine sama sallama kawai da kuma haramcin malami yana zamme ga kujeru ga kujeru kawai sauran mutane wanda suke ƙasa da shi sai su zamna ƙasa ƙarya shi wannan ba addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kuma komai girman ka amalinta ka san kai ka kirkiro wannan iskancin ba annabi bane ba su shi komai girman ka amalinta matakar ka zamna akan kujera in dai akwai kujeru to kowa ya zamna kaka ce ni malam wani ina ganin saman kujera kuwa na suna ga yawa ne ne kai yadda kika mutum kuma mutane ne gobe wannan da ka san shi gobe ni Allah zai mai da shi a yanzu ma ka san wani matsayi ke gare shi wurin Allah muna fahimta yan uwa ai mun kawo hadisi da Allah Muhammad sallallahu ya goya sahabin shi akan jaki muna fahimta yan uwa kenan kamar da dai bayanin ta sun canje wuce bai halitta a duka kasa a gaida kowa kowa ne ne duk malamin da yake sai ka duka kasa ka gaida kika ce malam qur'atu burhanatu in kuntum tariki bude littafin ka karanta mana ina ne aka ce a duka kasa a gaida malam wallahi ƙarya yake kuma wajibi ne ga malaman ahlus sunna sai dai kau hada kan wannan kuma in an duka an gaida ku su ce kan ku kara wannan ba addinin musulunci ba kaka ce babu kyau kuma amma ka amsa kun fahimta ka ce babu kyau ko to duk wanda ya maka ce ya bari babu kyau ko ko akwai kyau gare ka ga wasu ne babu kyau to kai ma ina ka samu naka muna fahimta kuwa sannan kuma yana ƙara nuna mana shi liman an sa shi ne dan ayi koyi da shi sai liman yayi ruku'i sai kuma ku yi ruku'i sai liman ya dago ba in ya dago ba sannan kuma ku dago sai liman yayi sujada sannan kuma ku yi sujada bai halitta liman yana tahiya kai ma ka tafi mun fahimta an uwa bai halitta liman na dagowa kai ma ka dago sai ya dago tsaf sannan kai ma ka dago bai halitta liman na tahiya sujada ka bi shi a a sai in liman goshin liman ya ga kasa sannan goshin ka zai zuwa kasa sai kuma abu na gaba shi ne yana nuna mana halittun a yi sallah daga zamne sai sallar nafila sallar farilla ita ce annan muhammad sallallahu alaihi jagoranta a zamne yau malam ya zo masallaci mai da lahiya bai da tsayuwa sai ya zauna to duk wanda zai bi shi sallah kuma sai ya zauna saboda ga sha annan muhammad sallallahu alaihi yace wa idza salla jalisan inni man ya salla daga zauna fa sallu julusa ajma'un kuma ku salla daga zauna baki ɗayan ku kun ga da ana bin shari'a annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a zanna lafiya akwai limammai wanda su in ba su ba su ba da sallah ba su yadda kowa ya ba da sallah ba mun fahimta mahalan bai da lafiya zo shiga gaba kowa ya zauna sallah ta yi duk wanda yace ba sai ba sai a ce ina dalili annabi ya hana an ko bai hana ba gashi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi shi kenan to Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu baki daya wanda shi asali wannan sallah daga zamne ha hadisa ha hadisi an kirkira da a hana mutane sallah daga zamne wai annabi Muhammad sallallahu ya ce wai takku bin man inda ya sallah daga zamne wannan ba hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mun kawo shi dan kan wani ya sarkato ba shi sai a yana kawo shi sai ka ce ina ka karanto shi ba mu shi da isnadi ya inganta ko bai inganta ba bai inganta ba wannan kuma bukhari da muslim suka rawaito nan wala fahimta ya uwa sai malam yace salatu marid jalisa sallan mara lafiya daga zambi malam yace wa qala imran bin husayn radiyallahu anhu imran dan husayn Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mushi yana cewa kanat jiba wasiya na kasance ina da zagi basu kalmar basu kalma ce ta larabci ba kalma ba ce ta Hausa muna fahimta yace fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai na tambaya annabi Muhammad sallam fa qala sai yake ce mini salla qa'iman tunda kana da basir baka iya yin sallah yace in kana da iko kai sallah daga tsaye yace fa in lam tastati in baka da ikon yin sallah daga tsaye yace fa qa'idan kai sallah daga zame fa in lam tastati fa ala jam in baka da ikon yin sallah daga zame to kai ta a kishin gida kana kwanci muna fahimta yan uwa kadiba wani abu sai musulunci in baka in baka iya yi daga zamne kai daga kwanci shi yasa kamar yadda na shagayi cikin karatuttuka duk ɗan malatin da ke kwanciya likita wajibi ne ga wanda suke jiya shi su kula da sallar shi sama ga yadda suke kula da maganin shi na rantsu da Allah ka da rashin lahiyar ka mutu ka gangara wutar jahannama saboda muna yin ka iya cewa kana buƙatar lemu ka iya cewa kana bukata anta mutane sai iya zawa ganin ka ka gane wani da wani amma sallah ba ka da lafiya ha ƙarya ce ba daidai ba ne wannan Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu kun ga wannan yana bukata a samu malumai masu da'awa su rinka shiga likita suna wayan da mutane kai ya kamata ɗan malatun na a rinka kullum musu da sallar su duk abin da ake ake to wani lokacin sallah ya sallah in yana kwana tun da yana hali nan tun lahiya sai ya rinka hada azhar da al'asr ya rinka hada magriba da isha'i yace bai iya alwala a ce in kana iya taimama yi yace bai iya taimama a ce in sallah haka ne yace bai iya motsa wajen shi a ce kadara kawai ga kanan kana sallah shikenan muna fahimta yan uwa wanda shi kalmar basil din nan jam'in shi shine basu Muhammad Nasiruddin Albani yana cewa yuqalu bil muwahhida wa bin nun ana cewa da ana kiran shi da ba'un basu kuma ana kiran shi da nunun nasur yace to amma bambanci da ke da kai tsakanin basur din nan da nasur shine shi basur wani irin ciwo ne wanda yake ko yana cikin ciki abin da ya shahi ko kuma duburan mutum mun fahimta yace shi kuma wancan na so din shi kuma wasu faraje ne ko tutoci ne suke nutsawa a duburan mu wanda in mutum ya dauki zadul ma'ad shi hali khairul ibad shi ne ka dauki mujalladi na karshe shi ne tubun nabawi likitan ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka ga babban malami ibn al-qayyim duka ya kawo maganin dukan wa'annan baki daya mun fahimta kuwa wanda yanzu ma na daga cikin nau'in maganin dukan su akwai habbatu sauda akwai juma original ba zuma ba wanda take akwai cakuɗe cikinta ya kawo maganika nau'ika iri-iri da yadda mutum zai aiki da wanda abin da nake iya tana shi ne babu kamar zunuwa amma akwai maganika ƙwarai wanda in ka koma za ka gani likitanci annan muhammad salam yadda ya karanta da wannan shi yasa kaka ce ba su ya dame ka babu shi a qur'ani ko hadisi ba ka dai sani ba gashi sahabbai suna bayani kuma ka koma ka ji me fatawa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan maganin zahi in ka shana shi zaka ce kai lalle manzo Allah manzo Allah ne wahayi ake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka ji ba irin sauran maganinka da duk wani likita da zai hada ba kowa ne ne saboda shi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi ake mai daga gaban saman bakwai shi yasa ai in kun tuna wani da ya zo na annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin dan uwan shi na ciwo annabi yake a bashi zumuwa aka komo karo na biyu cikin nan na ciwo annabi yake a ƙara mai aka komo karo na uku cikin na ciwo annabi yake a ƙara mai da aka dawo sai annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake Allah yayi gaskiya cikin dan uwanka yayi ƙarya annabi yana nuna zuwa ba shi bane yace wahayi ne Allah ne yace a bani zuwa Allahu akbar to Allah yayi gaskiya amma cikin nan yayi ƙarya shi yasa wallahi ka shedinka kai wani karamin karatunka na likitanci a jawo hadisa annabi karin a cewa abin nan yana son bincike kai ne kake son bincike shi yasa ibn al-qayyim da yake kwararren likita ce kwararren likita ne a addini da zamanin ta gargajiyance sai ke cewa su likitoci na zamani sun kasance suna kallon cewa wai likitancin musulunci suna kallon shi wani irin abu haka yace mu kuma likitoci na musulunci muna kalla haƙƙon da likita dan gargajiya da zai baka magani kan mezir da likitan da zai ce ma ɗauki sabi da sahabi da mai yace kun san me yasa yace wa'ancan ƴan gargajiyar da likitoci ke renawa daga wurin su likitoci suka samu magani a likitance ba su da wani magani wanda su suka samo shi duka maganin likita an samo ta hanyar gwaje-gwaje ne wane ya sha kaza ya yi an ce cikin kaza akwai kaza sai su gwada su samo da su yace to mu kuma namu wahayi ake mu Allahu akbar wahayi ake mu daga gaban saman bakwai ake kaza maganin shi kaza ne maganin ciwon ciki da na sahabi ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ya zumuwa kuma zumuwai sai sha uku duk ciwon ciki matakan ciwon cikin ne za a samu sauki sabida ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga da wancan yace a karo sai annabi yace Allah yayi gaskiya idan Allah ne yake zumwa ita ce maganin ciwo ce cikin dan uwanka yayi ƙarya malume ce ce da aka sake mai magana sai yace ai shi sun karo wanto ma da ya ya warke dadin zuman ne yace a karo to amma akwai wani abu shine ya zama na kana da yakinin cewa annabi ya ce kaza na magani kaza na magani akwai mahaukaci wanda ake ɗarmewa da ƙarfe ka wani sahabi sabon musulunta malamin kuma bai rike komai ba bayan sautin fatiha ya zo cewa taskace kai ku ne masu saba addinin nan a wurin ku da Allah ko akwai wani abu da kuke yi ga mahaukaci nan gare mu ya ga gare mu muna ɗarme shi yace fatiha ya mai ƙaha bakwai da sahiba mai insha Allah ba lafiya mahaukacin da ake ɗarmewa da ƙarfe mahaukacin da ke bugu domin kuma yanzu mutum zai ce ga matsala yake ce to rike wurin karanta fatiha ko ka karanta Allahumma rabban nas azibul ba'as sai na malam ba wani abu da za a badawa a ga annan ce kadai za a yi kaga yana nuna yayi kallon darajar maganin kan wannan addu'a ko zamana muna da yakini mai kyau da gaske da magana na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma in ka karanta wannan likitancin annabi za ka gane nan ke da kwai cikakken likita wanda yake magana da yaƙini wanda yake magana da tabbas saɓanin yanzu yau likita za ka iya zuwa wuri ki ji ana shi ne daftarwa ne shi ne kaza in ya yi ma kaza ya ma wani aiki ko ya baka wani magani kana zuwa wata likita sai a ce ina da ke ji wannan likita yake a san yake rubuta ma wannan abu mu taɓa ganin wannan ba ta za kai wasu mutanen da yake a hankali yanzu wannan ma to shi kuma na Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba iskan likitan da yake ce wannan likitan bai san me yake ba shi ta annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ku sha nonon shanuwa nonon shanuwa annabi yake yana maganin kowace irin cuta banda cutan mutuwa da mutuwa annabi yake sabida shanuwa tana cin kowane irin ice malumai suka ce kamar irin su ibnu qayyim akwai nau'in ciyawa wadda duk dabba da ta ci ta sai ta kashe ta ko sai ta mata illa amma ita shanuwa in ta ci ta zauna lafiya shanuwa shi no raƙumi shi ma akwai hadisai kan shi itsarin raƙumi yana magani haka annan muhammad sallallahu alaihi wasallam nonon raƙumi kaza kaza ga suna abubuwa shi yasa wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam biyayya shiriya ita ce shiriya annabi Muhammad sallam to kai annabin da ke wannan bayanin shine za a ce ma ya tara mutane suna bin titi da ƴan mata da samari suna rawa ina ga wannan lokaci dan Allah bai da wannan lokaci yanzu yau yawan san da ake akwai wanda sallah an dauke mishi mutum nawa ne za su yadda a kuma wallahi an zalunce su haƙƙi yana kan wanda suka tsora su kan wannan dan kullun suna nuna muku muhimmancin su yi tosi wa iyawa ba su nuna muku muhimmancin sallah haka nan ne uwa cikin su kun ga wanda ya tsaya ce to jama'a a rinka tsawa wuri kaza a yi sallah a'a kuma ka ji cikin yawon nawa ne daga cikin cikin wada annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun rata yi wasu hotuna wanda ba su da alaka da na annabi kuma su ake kira kuma su ake yabo haka nan ne amma ba ku sani ba wannan hotunan da suke rika ko sai fa kuriyan ba maza ba suke rika su eh cikin karatun aqida da muka yi mun buɗe littafi mun karanto me yasa suke ni ƙawancin hutan suka ce ya kamata su shirya komiti wa'in karatun su tsaida shi sai su shiga masallacin da suke kara da muke karata a ƙida ba su da alaƙa da shi suka yi barazana irin tasu za mu ma kaza za mu ma kaza za mu ma kaza ƙarshe suka ce a kai a kai ƙara ta ɗan ne to alhamdulillah mu da muke da awa na sunna komi muna da komai akwai cikin mu kai tsaye sai na sako wani wanda ku dokokin na bature in ka zo za su amfani da kai su rangade ka yadda ya kamata wallahi sai da na kashe salulata kira saman kira shi nan ne dan zabi iri iri vocal iri iri na za ta mala yau kuma karatun fa akalla mun yi darasi ɗaruwa darasi ɗaya da muka yi ja wannan zaji na ta aiko ku shirya tun da mu hara ba ba mu shiga cikin karatun littafin ba suka yi wannan zage zage to sai na ɗauki bokalolin sai na aika mishi daga cikin wanda suke cewa a kama ni sai ya ce gobe sai kwamfuta in kwamfuta plan kansu su za su je ma ta kamo a iska ni ban zage su ba ban ambaci kowa ba amma sun san ambaci kowa ina sun da zage ni sun ci mutunci ki je ki yi za kan wannan zage da suka mu sai na ce to ka yi ku kai kana tsani kan sai ka zo sai na samu lahiyar sai suka akwai wani ɗaya daga cikin shehunan su nan garin sai ke cewa kun zo wancan yaron ki shaha mai lahiya yace dan ne ta sahon da yake da na sufa ya ko mu ba mu da kuma sun ga musu gaskiya sun yi musu gaskiya dan ina zuwa karatu wurin su dan wani littafin masu shehu nan wurin su da wuri na za su fara gaci kuma kuma shehu wani sai duwa ne rubuta to kai ba kai da littafi ka zo ka ga da littafi shi yasa sai dai zage zage amma za mu buɗe mu karanta eh ba wani abu da kake iya yi in ka aika kai ma buɗe ka karanta shine kawai sai ka kuka riga hayaniyar da ake a'a ku da kuka tuki ta hayaniya ku bude littafin ku karatu Allah zai shiryar da wanda yake so in cikin su ba a samu wanda suke da rabo su gane ba duk za su mutuwa iyan su ta so sai su fahimci gaskiya amma in ku yi shiru kan ka a zage ku ka a ce ku yi kaza duka al'umma za ta kasa watsarin kabi kan wannan ne to hoton shehu ne da ake likawa baban za ba ake lika shi eh in baka sani baka sani kariya ce protection ce in ka lika shi a mota ba kai ba a sudan ba magana sace mota amma ina magana da masu ilimi ba jahilan cikin su ba sun san wannan in ka lika shi a shago ba magana sata sun san wannan akwai wata tsohuwa da sakanga ta kusa faduwa wallahi ba waka ba ana tsohuwa tace ai akwai hutan shehu ba ta koyi abinda aka tsora su kai kenan zaka je da suke ambata shehunan su ba su ambata Abubakar da Umar hakan akani da Allah a musulunci banda annabi wa ya kamata ambata bayan wannan mutane babu to daga cin gaskiya ne sai bata ya muni kai hatta mawakin su fadar gajeji yace yake cewa sai ya ji abubakari kaf cikin bayin Allah kaf yace babu kama abubakar yace kai hatta annabawa ma ba su taimaki annabi ba irin yadda abubakar ya taimake shi amma duk da haka nan ba a maulidin abubakar ka taɓa ji an yi can kan maulidin abubakar ana yin na shehu kuma na shehu ya ma yi hannu annabin da ake magana in baka sani ba to hasashi na annabin ku yi haƙuri ana yi suku da mai ai mun san suku zarko to da ne magana suka yi faɗin mu amma masu ilimi sun sani baya da za a ce so su karanta sai mu buɗe mu karanta abin da ya yi wannan a nan cikin nisa wannan watakila wasu in suna ciki suna jin me nake cewa gabansu aka yi kan wani da yana cewa salatul fati ta yi salata annabi yana rantsuwa muna hira ni da bulama wannan malam isa wanda kuke karatu nan da shi sai nake ce mishi ai wannan karamin magana ne ai akwai magana da ta yi wannan ai ce kai wazifa ma ta ta irin shirkokin da ke da kwai ciki irin tsohin nan masu karan ba ne wani sai ya zaburo ni ina wazifa babu shirka ciki nace baba wazifa baka aka yi ko sama haya ka tsince ta dan in baka aka yi ko kai mai ilimi ne in sama haya ka tsince ta babu maganar ka baka santa ba yi ne kake yi shirkar da ke da kwai cikinta irin to yana ta tsafatu sai na kibiye da shi to ana nan tsotsai sai kai shi washe gari ya dawo shi yana kallon ma ya yi nasara kai na ni na mamance sai ya dawo sai ya ci gaba da irin abubuwan nan sai ce cewa su da sun hada ce qur'ani sun hada ce jawahirul ma'ani ne ta hada ce alhamdulillah ni da shi nake yawo ai zo ga da ma da mun cikin ne da kwai shirkai na ɗauko jahil ma'ana ce to ba karanta su da shirka sai ka hiddo sama ga takwas cikin wazifa a cikin jahil ma'ani a shirye ma iya karatun jahil ma'ani in ba tattawa kai matsala to irin wannan ya za ka yi da shi shi yasa duk wanda za ku ji sun yi to suna zage-zage na cikin su wallahi ba masu ilimi ba ne masu ilimin shiru suke dan sun san gaskiya aka gani sai da in an tambaye su sai su naɗe tabar mukunya da hauka in ta kame kame su ce kaza su ce kaza su ce kaza su ce kaza dan sai ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda suke girmama shehunan su ko Allah ba su girmamawa haka nan ina cire muku ɗan galgajiya masu ilimi cikin tahiyai ni a nan garin na san alloli na ta gari kuma wanda bai zama yanzu in kai wani allolin nan garin malam yace wa qala aidan haka dai imran bin husayn yace cewa sa'altuhu sallallahu alaihi wa sallam na sake tambaya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an salatin rajul wa huwa qa'idun dangance da sallan mutum yana zamne faqala man salla qa'iman duk wanda ya salla daga tsaye fa huwa afdal to shi yahi falala wa man salla qa'idan duk wanda ya salla daga zamne falahu nisfu ajr qa'iman yana da rabin lada na wanda yayi salla daga zamne malumai suka ce wannan hadisin yana maganganoni kamar haka na farko yana magana in sallar nafila ne sallar nafila kana da dama kai daga kamne to wanda yi daga tsaye ka sa amma ya yi kalada muna fahimta amma suka ce kuma ga wanda yake dan malaki rishin lahiya shi ba ta kai ta hana shi yayi sallah daga tsaye da yana iya karin hali yayi sallah to an so ya yi amma in ya ƙi haka nan sallar farilla ya yi zambe to ya san yana da rabin lada ne na wanda ya daga amma wanda shi san bai da ikon ya yi haka nan in ya yi yana da lada cikakka muna fahimta kuwa yake cewa wa man salla na iman wanda ya salla daga kwance yake cewa falahu bi nisfu ajr qa'ida shi kuma yana da rabin ladan wanda ya yi salla daga zambe mun fahimta kuwa wanda ya salla daga kwance yana da rabin lada wanda ya salla daga zamu sai mala albani yake cewa wal marad bihi al marid abinda ake yi shine nan mar lahiya faqad ala anas radiyallahu anhu lalle sahaba annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine anas Allah ya kare da gare shi yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala nas annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi komi wurin mutane wa hum yusalluna qu'udan mutanen nan sun kasance suna salla daga zamne wa hum yusalluna qu'udan min al-mab ko min al-mab shine daga rishin lafiya fa qala sai ce inna salatu qa'idan lalle ita sallah daga zamme daga zamme ko ala nisfi min salati qa'iman wanda yayi sallah daga zamme yana da rabin lada na wanda yayi sallah daga tsaye yace wa'ada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maridan annabi muhammad sallam ya je ganin mara lafiya far'ahu musalli ala wisarati sai ya ga dan malakan nan in ya zo sujada yana dauko kamar matashin kai ya dunguna fa akazaha sai annabi muhammad sallam ya amshe wannan farama biha sai ce fa akaza udan sai ya dauko irin kace wani icce haka mun fahimta ya dauko wani icce wanda bai da kabiri haka wanda gashi nan in ka diba kata malam yayi ta'arifin shi da ina so mu tsaya kan nan ne sati ne zuwa sai zamana sabon karatu za mu shiga insha Allah malam yake bi salli alai sai dauko wannan dan kitchen dan yayi sallah gare shi shine rinka sujjara gare shi fa akazahu farama bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya amshi wannan abin ne wurdi da shi wa qala yake ce mai salli alal abd kai sujada a ƙasa kai sallah a ƙasa in sadata in kana da iko wa illa in ba ka da iko yace fa awwim ima'a shine karin kani nuni waj'al sujudika aqadu min ruku'ika sai ka sa sujada ka kai ƙasa sama da ruku'ika muna fahimta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kai dan malaki tunda baka da lafiya ba dole bane ba da aikoyi haka suke yi kaga tsowa in ba ta yi sallah ta dauko duki ta tana gogawa ga mutunta da sauran wannan ba karata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana yace in kana da iko kai sujada in ba ka da iko to kawai kai nuni ka sa ruku'in ka in kai ruku'i to ka sa sujada ka tahi kasa sama da ruku'i muna fahimta kamar yanzu misali bai iya sallah daga tsaye ina sallah daga tsaye wata kila ina da wani ciwon kai mai tsanani wanda in na duka zai kamar idanuwa na zan su isa to yanzu in na zo na yi kuɗi zan ɗan zo kusa da kaina haka misali to yanzu na tsago daga rukuki zan tahiya su jira zan ta rukuki na yi haka su jira sai in ɗan ƙara haka muna fahimta kenan su jira ta ɗan yi ƙasa sama da rukuki shi ne fatawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan ɗan malati in ma nuna mutum bai iyawa sai ya kudurta mare shi gashi nan yana yin sallar kawai ita sallah ba dauke ba mutum ba matukar hankalin shi yana gari shi yanayin da ya shiga ciki ai mun karanta baya ko to jawama suna hinin yaki sahabbai kenan ba dauke musu sallah ba to Allah subhanahu wataala ya datar da ni da ku baki daya akan bin shirya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina kallon nan za mu saurarawa abinda muka karanta na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana idan insha Allah in akwai wurin da aka gani kuskure za a iya tunatar da mu ko kuma mu san ƙarin bayani kan wani abu sai ya yi tambaya insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah ko lahiyar talau yanzu za ka iya zuwa ba kai ake magana ba ana magana ga wanda yake da ikon tsayuwa ta fahimta yanzu misali kamar ai na bada misali wanda yake fama da wani ciwon kai wanda bai iya bari shi ya tsujana kaga rishin lafiya ne wanda yake bai iya to shi yanzu in yayi sallah zai na da lada ne cikakka amma ko sallar farilla to amma sallar nafila zaka iya sallah ka daga zamu Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan zaka iya sallar nafila daga zamu sabanin kuma yadda mata suke yi za ta kewaye mala'ika inta cikin adaidaita ko kasa saboda tsabar iskanci da tsabar munafiki sai ka tarbo ta cikin ɗaki kana magana tana ahem ahem ka ganta zambaye kika ce sallah take ni wai ta gani wannan ba daidai bane ba wallahi in sallar nafila ce kina iya da gidan amma farilla duk ki je wai mara in sallah ce kawai dan kin zo nan kin gaji yanzu daga kaji an ce can kohon gida ana raba zika goma za ta iya hita da gudu sallar ce ba ta iya daga tsaye ya nuna ba ta san mece ce sallar ba Allah ya dan sallar mu Eh. wannan ai karatu mu na 40 hadisi ina jini magana shi eh alamatu ishamin yake cewa ga wanda yake yana da ikon wasu ayyuka cikin sallah bai da ikon wa'ansu zai yi abin da yake da iko ne bai iya tsayuwa sai ya zamne muna fahimta in an sanya sujada sai ta yi sujada ya ce ita ba sarka kan shi ba sabi yana da iko ya sujada amma tsayuwa tun da bai iyawa Allah ya ɗauke muna fahimta saɓani wanda za su ce ma tun da ba ka yin tsayuwa kai zaman ka har sujada ba sai ka yi ba Allah ya dace da mu in ka ɗauki sharin arba'una hadis na Allah masu lisani ya yi wannan bayani insha Allah. Wa alaikum salam. shi kenan bai iya aurla bai iya taimama daga lokacin sallah a cewa na lokacin sallah ya yi sallah sai ce to daga nan yana iya kabbara har ma daga hannu in bai iyawa ya yi kabbare daga nan kwanci ba sai ya daga hannun ba ya yi sallah yana iya bayyana karatu ya bayyana in bai iyawa ba sai ya bayyana ba kawai ya sa nan shi gane yana ruku'i yana addu'o'i ruku'i gane yana sujada gane yana kaza shikenan kawai kamar yadda muka yi bayani in ana halin tsoro yadda sallah za ta kasancewa kawai za ka yi sallah kana sani Allahu liman hamida kana raba halba bin daga Allahumma rabbana lakal hamd kan da lokacin sallah ya isa Allah ya dace da mu barki da wa alaikum assalam wa rahmatullah asali ya yi suwaye Allah kuma abubuwa ne wanda majiyanci malumar su suke tsora su kai sai ka ji ya ce ai kayan Allah na annabi ne ƙarya ce wallahi kayan Allah na Allah ne sai dai kayan annabi su ne na Allah amma kayan Allah nashi ne mun fahimta mutum nawa za su ga annan Muhammad sallam ya yi kokari ya shirar da shi Allah ce kai bai cikin rabauta su ka rabu da shi kawai akwai baban shi Abu Talib ko annabi yace ba baka ce la ilaha illallah yace ba ta huduwa akwai ɗan uwan shi wanda ya rika zuwa a roƙa magawara Allah ya ce kai ka roƙa musu gawara sama ga so 70 Allah ya ce ba zan gafarta musu ba kawai to a in kayan annabi in kayan Allah na annabi ne sai annabi ce ku tayi wa an ba ku ka taɓa ji annabi ya bada aljanna kage jahilci ne wannan kuma in kana so ka gana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baki ka dauki matsayin Allah ka bashi ka ce annabi ya san me za a yi gobe ha duk inda ran annabi ke zai baki ne shi ya san waye Allah shi yasa kaji Allah yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama wanda suka yi tsoron Allah cikin bayi sune malumai sai annabi yake ni kuma na fi ku tsoron Allah kaf sabida ni na fi ku sanin waye Allah dole ka jira cewa haka wai wai in ka bi annabi ba sai ka bi Allah ba to wanda ya kamata ka so sama ga annabi shine Allah Allah ya tsaya wa nabiyyi amanu ashad hubban lillah wanda suke da imani suna san Allah sama ga yadda suke san kowa dole sai ya zama da yadda kake san Allah sama ga yadda kake san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma yanzu ga kai magana sai ce to kuma kai wata ayat Qur'ani ce saboda shi malaman shi da koya mai ayat da falalar zikiri da bugun gaba kawai suka bashi sun mai da shi mahaukaci Allah ji dan gero ce waya kirga mai zakirin nawa ne mutu ba ma hukunci ba to yanzu in aka yi gaba gaba sai ka je na cewa kuma in kace ba kana son shehu ba sai ka ba annabi ba yasa ai kwana cin san wani dan da jika da ya wuta magana sai na karanto wani mai cikin diwani yace sai ya hito ya bayani shi me yake nufi inda yanzu cikin zagayen nan sun karanta shi nace ka ga shehu ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani wani ni ma yace wa man yara man yarani fil jannati al khuldi bila bustani yace shehu yake cewa wa man yuhibbuni duk wanda ya so ni ko wanda ya so wanda ya so ni ko wanda ya gani ko wanda ya ga wanda ya gani yace shi wannan fil jannati al khuldi bai da shakka bai da shamaki game da aljanna duk da asar da yayi shi da aljanna shehu yace baka yarda ba yake cewa kai yake cewa ai bai sannan da muka karanta shi ma ana nan cikin diwani inda yake cewa wa wa inna liyal mulk wa tasrif ga harkon baitin nan na kasa suna shi yake cewa baka yarda ba dan naci haka yake to alkiyama ma ta haka ne yake cewa a hilin kiyama mu shehu yake cewa tarani murada la murida a cikin diwani ha yake cewa za ka gani ni shehu a alkiyama nema na ake ba ni ke nema ba ni na huta in nema yace in baka gane ba wa inna ni liyal mulku wat tasrif duk al'amarin kiyama baki daya hannuna yake ni shehu to kai tunda al'amari na hannuna dan nace duk abin da kai kaji aljanna ne abun mamaki shine da ne wannan magana to nace a cikin riwaya nace in kana da buta da nayi kafsir cikin riwaya sai na aika mai daidai ba nashi sai ya ga magana nace to shikenan sai a koma a ga malamai su ma bayanin da yake ne Wa'alaikun salam. Ya ta aiki. A sai dai su sa su fi karatu. Babu. Su za su yana da wannan shagen takai. Tun da ya ba iya mutane su sai su. Kai yanzu, kaga, ai mana da akwai shahudai, kaga su hito suna zagayen. A? kaga matansu kaga ɗiyansu sai dai daga cikinsu wata a ɗora musu ruha bakin kwanta su tsaya in kuka zo duk kuri rukuni baki ɗaya ce an yaye muku ku tahi eh amma in dai da gaskiya ne akwai falala kai ma shehu so mu ga kana rawa kana tashiwa kana ce shehu ko ke annabi mana amma kai kai banda kai kai ba ka sa annabi kenan ko alherin da ake so kai ba ka samu shi a ha to amma za ka ga za ka ga ahlus sunna su yi da'awa ko kuma za ka ga su wani aikata abin ka same su akwai su ciki kuma suna janyo iyan su su shiga ciki dan mi ku inda gaske ne ba mu kallon ku kuna yi jama'a wallahi gaskiya guda ce kuma kai yanzu ka kalli yadda annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kalli yadda su Umar ta Abubakar suke a ce an samu su tasu tun sani har bayan azhar musu tsaya azhar ba suna rawa a ya za a sarauto muna wannan hadisa ya za a wanda su kullun sun sama rayuwa annabi ido su gani yayin su dauko su ba al'umma su auhana ai ka lura kaga suna tare da kafin suna karantawa sai dai hayaniye shine mal albani ce maulidin nan kuna nazar da mulke ku ba mu dalili ba ku ba mu kuma kun zo da wani nazagayi inda za ka gane shi wannan maulidin ba ibada ba ce za ka ga kowane gari ranar da suke nasu daban kuma irin abubuwan da suke yi daban eh ungwani ungwani za ka ga kowa to kai yanzu ka aika kace yanzu baka sallar la'asar sai banda gobe saboda su wani suna yin tasu addini kenan wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi amma in shirme ne da hayaniya kowa ya je ya abin da ya ga dama wannan kadan ne daga ciki kadan ne daga cikin shirkar da ke da kai cikin littattafan kai shehu a cikin kashifin ibas wannan littattafan da nake magana da ina da su ai wata rana cikin karatu ina zuwa da wa'ansu in ya kama abu ya karanta ina da wani tsari mai suna saba'una ruwayat ruwayoyi guda saba'in min marwiyat Ahmad Tijani daga cikin ruwayoyin Shehu Ahmad Tijani al-makazubatun alillahi wa rasuli inda Shehu Tijani yayi ma Allah da Annabi ƙarya ka zo mu koya ma ka zo mu baka littafin ka karanta in baka yarda ba guda saba'in wannan kaɗan ne akwai wanda sun yi haka nan shi sa kuka ga su ba su yarda da karatu ba a dai bar su da zikiri da wazifa su kai su kai amma karatu ƙarya ce dan su san ana karatu mutane za su gane gaskiya mutane za su san ina aka ba gaba kun fahimta dan za su yi malam ya zo ya sa a halayi ya ida ba ta ga babin maulidi ba ko na zaune balle na zagaye a ida a an ɗauko ishimawi babu risala muktasar kaf a ga ida karatun to shi malam maulidin na ina ne yake kaga za a gane to amma dai ku bar su dai shi ta sa ku kunta zuciyar ku ta kaza babu karatu kawai sai wannan shirman da hayaniya Allah ya dace da mu baki daya to ina ji za mu saurara ko a eh Thank you. to kai wai abin da nake so ku ƙara fahimta kai yanzu dan Allah ko dan fodiyo aikin da dan fodiyo ya shehun ga yayi shi ka taba ji ana maulidi dan fodiyo dan fodiyo hatta arna da yahuda wanda ba musulmai ba sai ya yayi aiki ka taba ji an cewa ana maulidin dan fodiyo shehu ne yayi amma da yake akwai wani idan nan tsoho nan gana sharuɗi yace wai aikin da yayi ko annabi bai yi shi ba yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne yake musulunta shi ya ai musulunta da musulmi yake yace wai annabi shekara nawa yana sallah yace shi shekare shi a yanzu sai shi na annabi ko wata da ya girma sallah yake ce to kaga shi sallar da ya ma annabi bai yi ta ba yace kai ku saurara kai a cikin wannan maganganun da suke cikin littattafai ne ba ha aka abu suke yin su yasa zaka ji masu ilimin daga cikin su suna cewa ku fito ku ce abin da muke ba daidai bane ba ku haduwa kai ina muku magana ka kaga shan giya kaga zina kashe mutum a tijaniya ba komi bane nan mala hamza yana kai da littafin nan bakin kasuwa in kace akwai kashiful ibas ka bude dan kai dauko nawa in kalan taka ce da shi nazo ka gani kadiba shahi na 141 zuwa 42 zaka gani shan giya da zina da kashe mutum kishe hullai wurin su wannan ba komi ba to shehu ya ce wa man yubni wa man yarani fil jannati kulli bila butani ai an gama duk da asar da kai in dai kai nasu ne kaka samu damuwa aljanna garanti a wannan kamun da aka musu siyasa ce eh akwai kamun na siyasa yanzu duk lokacin da ka zo da wani abu wanda al'umma suka tada hankali gwamnati tana iya amfani da wannan tada hankalin ta rike ka yanzu ina wannan ɗan luwaɗin da aka kama maraɗi ina suke ka san duka hin sallah an sake su suna ta ja'a da mun sun ce in san ta sun dawo to haka nan ne Allah subhanahu wata'ala ya shirye mu baki daya wani na tudun faila ai shi wannan shi ya ce ma shi shi ne mahari ya ce shi shi ne ma annabi isa shi shi ne ma annabi adam shi kai mala a sai ne ta lawa ake sanyi ku tana magana kai yanzu an me yasa suka ce abin da yasa suka kama shi yana bautar da mutane in sun yi noma ya amshe in sun yi rika hada iyan ta almi ba ba su koyi ba fa ana magana ba kan yana karantar da mutane wani abu wanda ba daidai ba ne su ba wannan bane matsalar su su dai bautar da mutane da yake na hana musu kaza a kuma nan ai dishe mun nan da mai yawanci haka nan ne to ina ji samu saurara yau mun dan ja abinda muka karanta na dai Allah subhanahu wataala ya bar tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yi mana baki daya Allah ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu da karshe cikin duniya shine la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah duk musulmin da ke cikin wani kunci ko damuwa ya Allah ka yaye mu ya Allah duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi Allah ka biya mushi ya Allah muna roƙonka ka zama da ƙasar mu Nijar lafiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki ɗaya ya Allah muna roƙonka ka gwada mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka gwada mana ƙarya ka ba mu ikon kauce muka muna addu'a ga malumanmu ga uwayenmu wanda suka rasu Allah subhanahu wata'ala ya yi musu rahama wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya raba su da kunya duniya da lahira duk mutumin da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ya taimake shi duk mutumin da ke fita wa musulunci da musulmai ta kowace hanya yana shiwa Allah shiryar da shi ko kuma shiwa Allah ya yi mana maganin shi baki daya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kashe bid'a ya shirya da masu yin bid'a Allah ya kashe bid'a ya shirya da masu yin bid'a dan in an ce Allah ya kashe bid'a da yan bid'a akwai yan bid'a da yawa har cikin ahlus sunna sai dai Allah ya kashe bid'a ya shirya da masu yin ta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh